إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أتشيك بركة رتمنا وأن مكرنتا من البركة مكرنتا ابن تيمية يومنا رانا الحميس وشتيري دا رانا شابيو قوة ذو القعدة جرى دبوت إير الريهود الأربعين دهودو وان دي دي دا رانا دي قوة شدة 2023 miladiya yau karatun mu bangaren mustalahul hadis ne wanda muna karatu cikin littafin taisiru mustalahul hadis wallafar al-sheikh ahmad al-tahan alaihi rahmatullah wanda wannan shine zai zama majalisi na 41 a cikin karatuttukan wannan littafi wanda darasinmu na ƙarshe idan ba manta ba muna almabhasu salis mun shiga almabhasu salis mabhasi na uku wanda yake magana akan kitabatul hadis wa dabtuhu wa tasnifu fihi haka ne ne rubuta hadisi ƙarƙashin albabu salis muna ƙarƙashin babi na uku wanda yake magana akan ruwayat wa adabuha ruwayoyi da ladabban ruwayoyi to ina ga alfasulul awwal ne muke a wannan za mu tashi almabhasus salis haka nake tsammani in kun dan koma baya kun dubo a cikin fasulul awwal za mu tashi almabhasus salis kitabatul hadisi wa dabtuhu wa tasnifu fi inda an koma za a duba na'am to a cikin wannan mabhasi na uku a mun yi darasan farko a ciki ko mun yi darasan farko wanda muka karanta gabar farko hukumu kitabatul hadis muka kuma karanta gaba ta biyu sababul ikhtilaf fi hukumi kitabatihi sannan muka zo muka karanta gaba ta uku aljam'u baina ahadisil ibaha wan nahy الجمع بين أحاديث الإباحة والنهي muka karanta kuma gaba ta hudu ko maza yajibu ala katib alhadis muka karanta ta biyar almuqabalatu wa kayfiyatuha muka karanta na shida istilahatun fi kitabati alfazil fi kitabati alfazil ada'i wa ghayriha ina ga yau zamu tashi gaba ta bakwai ko na'am na'am gaba ta bakwai ce al-rihlatu fi talabil hadis bulaguro mutum ya bar garinsa ya yi yawace yawace ya kai can ya kai can domin neman hadisi domin neman hadisi wannan abu ne da magabata suka shahara da shi ya ce laƙaɗi tana salafuna bil hadisi inayatan laisa laha nazir ta hakika magabatanmu sun ba wa hadisi kulawa irin kulawar da ba ta da tamka ba a samu wani ilimi da suka ba wa irin wannan kulawar ba an gane wannan ba a samu wato wani ilimi wanda ba na wato wanda yake ƙasa da ilimin hadisi wanda ba ilimin hadisi ba wanda suka ba wa irin wannan kulawa shi sai ce inayatan laysa laha nazir kulawar da ba ta da ba ta da tamka bayan alkur'ani to ba wani littafi da suka ba wa kulawa ko kuma wani ilimi da suka ba wa kulawa kamar ilimin hadisi ya ce wa sarrafu fi jam'ihi wa dabtihi min al-ihtimami wal jahdi wal waqti ma la yakadu yusaddiquhu al-aql yace sun karkatar da a kokarin su na tattara hadisin tattara hadisan da kiyaye wa dabtihi da kiyaye kiyaye hadisan ko kiyaye hadisi wato sun karkatar da duk wata himma sun bayar da duk wata himmarsu wal jahdi da ƙwazansu wal waqti da lokacinsu ma la yakadu yusaddiquhu al aql irin bayarwar da hankali ma ba zai gaskata ba in ka faɗa hankali ba zai gaskata ba shi yasa aka samu wazo almustashriquna yanzu irin yanci ranar addini suke cewa bukari ma ba wani mutum bane sananne wani mutum ne ya zo daga can yankin azerbaijan ne ko ina ne makaho ne ma sannan kuma bai ma iya larabci ba haka mutanen garinsu suka faɗa kuma ya zo ya ce a cikin shekara kaza ya tattara hadisan da suke cikin bukari na ji wani balarabe yana faɗar haka mutumin misra ne da jarrawanin nan a kansa irin na jami'an azhar amma yana faɗar wannan ana cewa kamar kamar littafin bukhari kamar da bukhari kamar littafi ne kawai da aka shigo da shi cikin musulunci amma aslan babu shi wai babu ma wani mutum mai suna bukhari da aka sani da ilimi shi kan shi wannan bukharin da aka jingina wa littafin wai wani mutum ne makaho wanda mutanen garinsu ma sun ce wani mutum ne makaho ko larabci bai iya ba to wanda ko larabci bai iya ba ya za a yi ya tattara wannan ilimi gaba daya a cikin 'yan shekarun da aka ambata to kaga wani hankalinsu ne ba zai kama ba saboda tarihin bukhari abu ne sananne almajiransa sanannu ne malamansa sanannu ne almajiran da ya suka yi karatu a wajensa sanannu ne littafinsa kuma tun zamaninsa ba da daɗewa ba an tashi an yi ta masa aiki an yi ta rubuce-rubuce a ciki kamar da malam zai zo yi bayani a nan gaba a yi ta ɗaukar littafin ana wasu su yi nan da shi wasu su yi nan da shi wasu su yi mashi aiki irin su almustadrak irin su almustahrajat da aka yi masa da sauran abubuwa irin wannan da haka kaga bayan da za a yi wani ya zo ya yi wanda kawo wannan shubhar kuma ta yi tasiri amma kuma suna jefa ta tana tasiri akan zakatan masu raunin imani da haka irin kokarin da suka bada irin su buhari da irin hardar da Allah ya basu da irin baiwar da Allah ya yi musu abu ne wanda in an faɗa sai ka je hankalinka ma in dai ba wai imani ba kawai hankalinka ba zai gaskata ba sai dai kawai imani da kuma abin da ya bayyana a zahiri ka yarda kamar mu'ujiza ce idan misali ne nake badawa ba ina nufin abin da suka zo da shi mu'ujiza ba ce a kamar alal misali mu'ujiza ce irin ta annabi da wani zai zo ya gaya maka sai ka ji abin bai hankalinka bai yarda ba amma saboda imaninka da annabin sai ka gaskata da aka zo aka gaya wa sayyidina abubakar manzo Allah ya je sama ya ce ya faɗa suka ce ya faɗa ya ce to da gaske yake da gaske yake ya je sama a dare guda ya je baitul maqdis wanda ta wata guda ne dawowa wata guda cikin dare guda ya je kuma daga can ya je sama har saman sama aka je aka gaya masa dan dai a samu ya shakka ko ya karyata yace bukata ta da a tabbatar ya faɗa ya ce ya faɗa ya faɗi haka suka ce ya faɗa cuto da gaske yake to haka abu ne hankalinka bai ɗaukan shi amma imaninka ne zai zai yadda da abu to wannan abubuwan da ya faru da wa'annan mutanen zaka ga baiwa ce ta Allah subhanahu wataala karama ce Allah ya ba su wani kaifin har da ana faɗar har da wani to ka san kawai abin daga Allah ne karama ce Allah subhanahu wataala ya bayar ya ba su ta haddace hadisai ɗari fa aka cakuɗa masa da ya zo Baghdad da shi Bukhari hadisi ɗari aka cakula a cire isnadin wannan a jona ma wannan a cire isnadin wancan a cakula sannan a ba wannan ya hardace goma aka ba wannan ya hardace goma aka ba wannan ya hardace goma aka zo aka zauna ci za mu gwada shi ba an ci ilimi har da gare shi ba muna da tambaya kan hadisai da za mu yi kace bismillah sai wani ya koro isnadi an wane an wane an wane sai ya kawo matanin da ba nashi ba sai ya karanta sai bukhari ya ce ban san shi ba ya karanto na biyu ya ce ban san shi ba wannan ya kare nashi wancan ma ya zo ya kawo nashi hadisi ɗari duk yana cewa bai san su ba ma'ana bai san su da wannan isnadin ba sai da suka kare to kai ne ko bukhari nan da ake faɗa ce ni ne yace sai dai hadisi kaza da kuka faɗa da isnadi kaza ba shine nashi ba shi nashi isnadin wanda wancan ya karanta shine nashi kai kuma hadisi kaza da ka faɗa isnadin da ka bashi ba nashi bane isnadin da wancan ya faɗa shine nashi duk kowa sai ya maida mashi isnadinsa to daga nan sai suka sallama suka ce lalle wannan aya ce daga cikin ayoyin ubangiji to wannan ne su yanzu da yake hankali ne suke aiki da shi na yanzu sun bar qur'ani sun bar nassi ba su ma yadda da mu'jiza ba ba su yadda da karama ba kawai hankali sai abin da hankali ya daidai da hankali suke yadda da shi yasa suke karyata irin waɗannan abubuwa amma waɗannan malaman sun bayar da himmarsu da ƙwazonsu da lokacinsu irin abin da hankali ba zai gaskata ba ya ce fa ba da an yajma'a ahaduhum alhadisa min shiyuhi baladihi bayan ɗayansu ya tattara hadisan da suke wajen malaman garinsa duk ya bi malaman garinsa ya kwashe hadisan da suke wajensu ya tattara to yarhalu ila biladin wa aqtarin ukhra qaribatin aw ba'ida to sai ya bulaguro ya tafi zuwa wasu garuruwa da wasu sassa na duniya na daban qaribatin aw ba'ida wanda suke kusa ko wanda suke nesa li ya'khudha al-hadisa min shuyukh tilka al-bilad domin ya karbo hadisan da suke tare da malaman wa'annan garuruwa wa yatajashshamu mashaqqa as-safar haka za su dandana wahalar bulaguro irin na wancan lokaci tafiya da kafa ko wani abin hawa ko abu ka kwashe wata da watanni kana tafiya haka suka yi ta yi sun ɗanɗana wahalar tafiye-tafiye wa shazafal aishi sun ɗanɗana wahalar abin nan al'aishi wahalar rayuwa ba abincin kirki ba wani abin sha na kirki ba abin kwanciyar kirki a kai can a kai can ana neman ilimin hadisi kuma suna yin wannan bi nafsin radiya da rai wadda take yardaddiya ba wai suna jin kamar ana cilasta su ba a su ransu kwaɗayin wannan yake yi da zuciya ga yardaddiya da rai yardaddiya suke yin wannan ake cikin nishadi da daɗin rai don ba wani ya cilasta su ba suna yi ne don neman lada ya ce waƙar sannafa al-khatib al-baghdadi kitaban sammahu ar-rihla fi talabil hadis al-khatib al-baghdadi ya rubuta wani littafi da ya kira shi da suna ar-rihlatu fi talabil hadis bulaguro a cikin neman ilimin hadisi ko a cikin neman hadisi bulaguro a cikin neman hadisi yace jama'a fiha akhbari sahaba jama'a fiha min akhbari sahaba wa tabi'in jama'a fihi ya tattara fihi a cikin wannan littafin min akhbari sahabati wa tabi'in daga abin da ya shafi labarai da tarihi na sahabbai da tabi'ai faman ba da da wanda suka biyo bayan su labaransu في الرحلة في طلب الحديث لا بين دي شافي بلاغرو دا ياوچه ياوچنسو a wajen neman hadisi ma yu'jibu al-insanu li sama'ihi ma ya'jabu al-insanu li sama'ihi abinda mutum zai yi mamaki saboda sauraron sa abinda in ka je ka karanta littafin kana jin abubuwan da suka yi da irin gwagwarmayar da suka yi to abin zai baka mamaki matuka jinsa kadai zai baka mamaki faman ahabba sama'a tilka al-akhbar duk wanda yake son ya ji wa'annan labaran ashayyiqa labarai da suke masu daɗaɗa rai masu fusgar zuciya zuwa ga ilimin hadisi zuwa ga ilimi sa maka shauƙin ilimi ka rika ganin kai kai mai kai a fagen ilimi to duk wanda yake son ya samu ya samu wannan fa alaihi bi zalika kitab to ya je ya karanta wannan littafin fa innahu murashshitun li tullabil ilm littafi ne da yake kara wa ɗaliban ilimi nishaɗi shahizun lihimami littafi ne da yake zaburar da himmominsu muƙawin li azaimihim yake ƙarfafa niyyarsu da himmarsu wato niyoyinsu da himmominsu to wannan gaba ta bakwai kenan irin yadda magabata suka yi ta yawace yawace da irin gwagwarmayar da suka yi da irin ƙoƙari da lokacinsu da suka bayar a wajen tattara wannan ilimin shi yasa yanzu abin ya zo mana cikin sauki ana neman hadisi gashi kusa kusa sun gama tattarawa sun ajiye Allah ya saka musu da alkhairi gaba na takwas anwa'ut tasnifi fil hadis nau'ukan wallafe wallafe da aka yi a cikin hadisi wato sun wallafa littattafai nau'i daban-daban nau'i daban-daban yajibu ala man yajidu fi nafsihi يجب على من يجد في نفسه المقدرة على التصنيف في الحديث وغيره أن يقوم بالتصنيف واجبين ga wanda yake ji a karan kansa cewa yana da ƙudura yana da dama na ya yi wallafa ya wallafa littafi akan abin da ya shafi ilimin hadisi ya wallafa littafi akan hadisi wa gairihi ko wani ilimi ma wanda ba na hadisi ba wani ilimi mai amfani an ya kuma bit tasnif to ya ya miƙe domin yayi wannan wallafa din dan tana da amfani tana da amfani ko da yanzu ba amfana da ita ba gaba wasu za su zo su amfana da ita shine amfanin wallafa wannan karatuttukan da duk muke yi ga su muna ajiyewa ko da yanzu ku ba ku karu da su ba wasu za su zo daga baya su karu da su shi ma kamar wani wallafa ne ana yi yanzu akwai shafuffuka da ake sassakawa ana ajiyewa shafuffuka na intanet da yaushe akwai ranar da za a yi ta neman su ruwa a jallo waɗannan karatuttuka za a koma a yi ta neman su wataƙila ma ba ma raye a lokacin kuma a koma a yi ta neman su ana ana fa'idantuwa da su to kaga wannan wata dama ce mu kuma da in an amfana za mu samu lada ko ba ma raye to shine manufar ko da daɗi ko ba daɗi za mu zo mu zauna mai karatu ko akwai ɗaliban ko babu ko da yawa suke ko ba su da yawa ko suna ganiya ko ba sa ganiya za mu zo mu yi saboda wansan wasu za su gane ko yau ko gobe insha Allah wataƙila su kansu ma ɗaliban su dawo su ci gaba da neman karatun wata rana da yake ana naɗa inda ba a naɗa ne in ka zo kai ya tafi a banza ba wanda zai karu da shi to wannan shine sai kaga kamar za ka yi aikin banza amma ko kai kaɗai ka zauna kai karatun ba kai aikin banza ba don zai yaɗu duniya wasu su karu da shi shi yasa ba ma samun ƙasa a gwiwa wajen yi da haka duk wanda ya samu damar irin wannan to yi kokari kai ta sharhin littattafai kana mace inda za ka zauna kai sharhin littafi da kyau ba ka zo kai ta kwakwabawa ba mace ya ɗauki littafi ya ta sharhin shi ba daidai ba ko kuma ya zamo kawai ba wani bayani da mutane za su gane maimakon mutum ya ɗauka ya gane sai ya ɗauka ya ƙara rikicewa to ba a san irin wannan gara ka tsaya kai ta wa'azinka kawai dan shi karatun littattafai irin wannan ba kowane malami yake iya yi ba kuma ba kowane ɗalibin ilimi irin mu yake yin irin wannan ba malaman ma sai su wane da wane to mu ma ɗaliban ilimin ma kuma ba kowa bane ba kowa bane zai sa wannan littafi a sama don ya fi wahala karatun littafi ya fi wahala fiye da wa'azi wa'azi abin da ka tsaro ne zaka zo ka faɗa in ka ɗauko wata gaba ka ga mai wata gaba da wani malami ya bayani ka gana akwai tauri sai ka cire ka jona ka ciccire ka gyara ka yi inda zaka gane sai ka zo ka yi wa'azinka a kan mimbari kaga ba ba wanda zai ce maka komai amma karatun littafin maganar malamin ce za ka bi kalma kalma ka karanta daidai ka fassara daidai haka ake so ka karanta daidai abin da ya faɗa ya karanta rubuta ɗin haka ka karanta kuma wajen fassarawa abin da yake nufi ma'anar da ka bayar kenan in akwai ƙarin bayani ma ana so don ɗalibin ilimi ya fi samun nishaɗin sauraron malami idan yana zuwa da wasu karan bayanan da ba sa cikin littafin kun gane ko yawa amma in dai gundarin abin da yake littafin ne kuma za ka yi ta badawa ba karin bayani shi ma dai sai ka gaba wani armashi amma in dai za ka zo da wasu karaka in ka zo kan kalma ka yi sharhinta in ba ko kalma ce ka yi sharhinta in wani hadisi ne ka yi karin bayani a kansa in wata aya ce ka ɗan yi bayan bayani ya ko wata kissa ka shigo da ita ya ko wani ɗan tarihi ka shigo da shi ya ko wani fa'ida ta aƙida ka shigo da ita haka dai to irin wannan shi ke karawa ɗaliban shi kuma kar a tsawaita kuma shi ma kuma kar a tsawaita akwai masu yi da in an taba gaba kuma sai a buɗe farantas sai a tafi wani waje a sukana a yi ta labarai a yi ta labarai har kuma sai ka kusa ka ma manta inda ake sannan a dawo shi ma kuma ba a san wannan ko an dan saki an dan saki layi an zo da ƙarin bayani kuma ka a tsawaita har a manta inda ake a mantar da mutane maudu'in musamman in abin da mutum ya ɗauko bai da alaka da maudu'in to kare tsawaita mun fahimta to yana da kyau wannan yin wallafa da karance-karance irin wa'annan wanda za su ƙara ƙari ɗalibai a nan gaba insha Allah wa zalika li jam'il mutafarriq wannan wallafar ana son wanda yake da ikon yi yayi ta domin ya hada abin da yake rarrabe abubuwa da suke rarrabe a har hada yanzu littattafan nan da ake wallafawa zaka ga malami littattafai da yawa ne dan yiwu binciko binciko ya tattara su wuri daya kaga ilimin a rarrabe yake shi ta hanyar wallafa sai ya hada maka shi guri daya mun gane to kaga wannan shine fa'idar wallafa ko fa'idar karatu ko abin nan tattara maka abin da yake rarrabe a wuri daya wa tawdihil mushkil abin da yake akwai rikitarwa a ciki sai ya haskaka maka shi sai maka karin bayani sai ka gane babu wani iskali ta hanyar wallafa wa tartibi ghairil al-murattab ya kuma jeranta abinda ba a jejjera shi ba wani malami ya zo ya wallafa littafi haka ya bar shi ba a jera ba shi sai zo sai ya rattaba shi ko kuma an yi bayani akan wani ilimi amma ba a rattaba shi ba akan babubbuka ko fasalillika ko kaza shi sai zo sai ya rattaba shi akan babubbuka ko fasalillika ko kaza kaga shi ma sai ya sama wa masu karatu sauki wa fahrasati ghairil mufahras sana littafin da ba a rattaba shi akan ba a yi masa wato ba a rattaba shi ba akan unwan da fusul da abuwa shi ma sai yi masa wannan kenan tartib shine abin da yake a hargitse ka jeranta shi daki daki wani bayan wani wani bayan wani daki daki shi kuma fa abin nan fahrasa shine abin da yake a abin nan ba a rarraba maka shi a yi mishi fusul fusul ko a yi mishi babi babi sai ka zo kai sai ke ko ba a yi masa unwani unwani ba ka sai ke masa wannan kowace gaba sai kai mata unwaninta gabar sai kai unwani ma'ana kai mata banna matashiya eh kai mata titir kaga ka sauƙaƙa wa mai karatu ko ba a yi fasali ba sai ka zo kai mata fasalillika ko mai littafin bai yi babubuka ba kai sai ka zo sai kai babubuka sai kai fihirisin littafin akan akan wannan to shi ma wannan kaga sauƙaƙawa ne mimma yashalu ala talabatil hadis al-istifadatu minhu bi aisari tariqin wa aqrab waqtin daga irin abin da zai sauƙaƙa wa ɗaliban ilimin hadisi in akan hadisi ne kai wallafar to abin zai sauƙaƙa wa ɗaliban ilimin hadisi al-istifadatu min minhu su fa'idantu da wannan rubutun da kai bi aisari tariqin da hanya mafi sauƙi wa aqrab waqtin da kuma lokaci mafi kusanci ba sai ya sha wahala ba lokaci kankane zai zai fahimci abin da ake so a fahimta yace wal yahzar ikhraj kitabihi qabla tahdhibihi wa tahririhi wa dabtihi sai dai mai wallafa ana son yayi sauna yayi hankali kare yayi da littafin sai ya fita ko littafin da wallafa ya fita ya shiga ya shiga duniya qabla tahzibihi kafin ya tsaftace shi wa tahririhi kafin ya gyara shi wa dabtihi kafin ya daidaita shi sai ya tabbatar ya daidaita shi ya gyara shi ya tsaftace shi sannan sai ya sake shi ya shiga duniya in ma so samu ne nemi wasu da suke gaba da shi ta fuskar ilimi su duba masa su duba masa sai masa muraja a littafin su dudduba abin da akwai wani abuwa da ya kamata a gyara ko shawarwari a bashi ya kai ma wancan malamin ya duba ya kai ma wancan malamin ya duba ya tabbatar dai littafin ya tsaftatu da kyau ya gyara shi da kyau ya daidaita shi to sai ya sake shi an gane wannan kai ya sake shi tare da wasu kurakurai waliyakun tasnifuhu fima ya ummu naf'uhu kuma ya kasance wallafarsa zai yi ta ne akan abin da amfaninsa zai game kowa da kowa amfaninsa zai game ta yadda mutane kowa zai amfana wa taksiru fa'idatuhu da kuma wannan wa taksuru fa'idatuhu yayi wallafa akan abin da fa'idansa za ta yawaita ya zama zai bayar da fa'ida mai yawa haza wannan kenan وقد صنف العلماء وقد صنف العلماء الحديث ala ashkalin mutanawwi'a to malaman hadisi sun wallafa littattafai da wato tsari wanda yake mabambanta juna sun tsara shi akan wato salo wanda ya bambanta da juna famin ashari anwa'i tasnif fil hadis daga cikin mafi shaharar nau'ukan wallafa da aka yi a cikin hadisi ma yali abinda zai zo kamar haka alif aljawami littattafan da aka wallafa su akan nau'i na jawami wanda za a kira shi aljami'ul kaza aljami'ul sahih ko jami'ul kaza shine ce aljami'u in aka ce wannan littafin jami'i ne shine kullu kitabin yajma'u fihi mu'allifuhu jami'al abwab shine dukkan littafin da wanda ya wallafa shi ya tattaro dukkanin babubbuka a cikinsa من العقائد والإبادات والمعاملات والسير والمناقب والرقاق والفتن ya tattaro duk abin da ya shafi aƙidu da ibadodi da mu'amaloli da sira sirori da munaqib wato abin gaɗin kowane kowane sahabi ka kawo munaqib ɗinsa abubuwa da suke nuna darajarsa da da matsayinsa da ɗaukakarsa warriqaq da abubuwa haka da suke lausasa zuciya irin su abubuwa na wa'azi wal fitan da abubuwa na fitintunu wa abin nan wa akhbari yawmil qiyama da labarin tashin alkiyama ya zamo duk ya tattaro wa'annan abubuwa da muka ambata to wannan sai a kira shi aljami ya tattaro bangaren aqida bangaren fiqhu mu'amalat siyar tarihi fitan raqa'iq to wannan sai a kira shi aljami kaga ya tattaro abubuwa duka sai ce mislul jami mislul jami sahih lil bukhari kamar aljami'u sahih na bukhari littafin bukhari haka littafin muslim shi ma jami'a ne haka littafin tirmizi shi ma jami'a ne aljami'u tirmizi to akwai littafan da aka wallafa su akan irin wannan tsarin ba na biyu almasanid akwai littafan da aka wallafa akan tsarin masanid wanda za a ce musnad ya ce almusnadu almusnad shine kullu kitabin jumi'a fihi mariwiyatu kulli sahabiyyin ala hida shine dukkan littafin da aka tattara wato dukkanin ruwayoyin kowane sahabi a keɓe a cikinsa za a buɗe musnadin sahabiwa ne sai a kawo duk hadisan da aka rawaito daga wannan sahabin shi zai kawo a wannan musnad misali in yace musnadu abubakar to a cikin wannan musnad din zai kawo duk hadisan da aka rawaita daga abubakar in ya kare sai ya buɗe musnadu wane musnadu umar ya buɗe musnadu umar musnadu usman musnadu ali mun gane to haka to wannan shi ake cewa masanid guda ɗaya a ce masa musnad wanda aka tattara a cikin littafin ababen da aka ruwaita daga kowane sahabi sai an gama da hadisansa shi hadisan da yake kawowa baya duba maudu'i wanda yake malam zai magana akan wannan yace min ghairin nazari ila al-mawdu'i alladhi yata'allaqu fihi al-hadith ba tare da ya kalli maudu'in da hadisin yake yake magana a kansa ba ko hadisin yake da alaka da shi ba ba tare da ya duba maudu'in da hadisin yake da alaka da shi ba hadisin yana da alaka da aqida ne zai kawo shi yana da alaka da fiqhu ne zai kawo shi a musnad din abubakar misali in musnad na abubakar ne da hadisan da yake da alaka da aqida da wanda yake da alaka da fiqhu da wanda yake da alaka da sira da wanda duk zai kawo shi anan mun gane ba tare da yaro maudu'in da hadisin yake da alaka da shi ba kawai bukatan shi ya kawo maka duk hadisan da aka ruwaita daga abubakar to kaga anan zaka samu duk ruwayon abubakar a wannan gurin kaga cikin sauki ruwayon abubakar ka su sai ka haddace ruwayon umar sai ka haddace to ka wannan tsari ne mai kyau wanda zai sa ɗalibin ilimi ya gane ruwayoyin kowane sahabi yace mislu musnad al-imam mislu musnad al-imam Ahmad bin Hanbal yace misalin musnad al-imam Ahmad bin Hanbal to suna nan masani na Abu Abi Ya'la da sauransu suna nan da yawa sai as-sunan sai littafin da aka wallafa su akan tsarin as-sunan wanda ake cewa sunanul kaza wa hiya al-kutub al-musannafa ala abwab al-fiqh littafin da kaje an ce sunanul kaza ko sunanu kaza to littafin da aka wallafa shi akan babubbukan fikihu shi kawai baya magana akan kowane abu sai fikihu an gane litakuna masdaran lil fuqaha fi istinbat al ahkam sun yi haka ne domin waɗannan littattafan su zama wani wani masdar ne wani tushe ne ga malaman fikihu domin su rika yin istinbatin hukunci daga nan malamin fikihu shi dama yana yin ijtihadinsa ne a cikin hadisan maza da sallama don yi istinbadin hukunci to in yana so ya yi wannan to akwai babun kaza da malam ya bude wani ya bude ya yi littafi akan tsarin as-sunan inda yi shi akan tsarin kitabu kaza kitabu sala in ya bude maka kitabu sala to in ya bude babun kaza da ya shafi sallah to duk hadisan da suke da alaka da wannan su zai kawo an gane to haka zai ta kawo abuwab abuwab karkashin kowane kitab sai kawo abuwab babin kaza babin kaza babin kaza to wannan kowane babi kake so ka yi bincike a ciki kaga ka san inda zaka koma kana zuwa wannan babin sai ka samu duk an tattara maka hadisan da suke da alaka da wannan babin a guri daya kaga sai ka yi istibadin ka cikin sauki ba tare da mutum ya shiga yawon neman hadisai ba ina zai je ya samu hadisan da zai istibadi duk ga sunan an tattara su guri daya kaga shi ma wannan yana da tashi fa'ida musamman ga malaman fiqh masu istinbadi وتختلف عن الجوامع تسوء السنن سنة سابا وادا لتتفيد أكا ولفا أكا صار الجوامع بأنها لا يوجد فيها ما يتعلق بالعقائد والسير والمناقب وما إلى ذلك أتكن سباء سامم abin da yake da alaka da aƙidu da sira da manaqib wa ma ila zalik da abin da ya kama da haka a ciki ba a samun wannan abin da ya shafi fiqihu kawai da fiqihu na ibadat da fiqihu na mu'amalat shi suke kawo bal hiya maqsuratun ala abwabil fiqh zaka ana takaita su ne kadai akan babubukan fiqihu wa ahadisil ahkam da kuma hadisai na hukunce hukunce sai ce mislu sunani abi daud misalin sunani abi daud sunanin nasa'i sunan ibn majah duk akan irin wannan aka aka wallafa su mun gane dal al-ma'ajim al-ma'ajim wanda guda ɗaya ana ce masa al-mu'jam shi ma wani tsari ne da ake wallafa littattafan hadisi a kansa shine kullu kitabin jama'a fihi mu'allifuhu al-hadisa murattaban ala asma'i shuyukhihi shine dukkan littafin da mawallafinsa ya tattara hadisai wanda ya rattaba su akan sunayen malamansa shi akan sunayen malamansa zai rattaba hadisa hadisan da ya samo daga malam wani zai kawo su sannan ya kawo wanda ya samo daga malam wani sannan ya kawo wanda ya samo daga malam wani mun gane sannan ala tartibi hurufin hija galiban kuma galibi sukan kawo shi akan tsarin haruffa na hija'iyya alif ba'un zuwa ƙarshe da haka malaminsa da sunansa yake farawa da alif shi zai kawo nashi gaba ɗaya in ya ƙare ya kawo mai farawa da alif ba sannan kaza in ya ƙare sannan ya kawo da mai fara da ba ya ƙare ya kawo mai fara da ta har ƙarshe da haka sai ya fara da shi mawallafin sai ya fara da hadisan da ya ruwaice su alal misali daga malaminsa mai suna aban kun gane yana da malami mai suna aban kaga shine na farko to sai ya kawo su gaba daya ya kawo wanda suka zo da sunan aban iya kare malaminsa mai suna ibrahim sai ya kawo hadisan da ya ruwaita malaminsa mai haka in ya kare da alif alif sai ya koma ba'un ba'un ya kare da ba'un sai ya koma ta'un ta'un haka zake to sai ya wallafa littafin akan wannan tsarin to sai a kira shi al-mu'jam sai ce misulul ma'ajim al-thalasa kabar al-ma'ajim al-thalasa na al-tabarani na imam al-tabarani wa hiya al-mu'jam al-kabir wanda sune al-mu'jam al-kabir wal mu'jam al-awsat wal mu'jam al-asghar haka suke akwai al-mu'jam al-kabir akwai al-mu'jam al-awsat akwai al-mu'jam al-saghir su guda uku yayi su haka so na biyar al-ilal wanda aka wallafa shi akan tsarin ilal ce kutubul ilal littattafan al'ilal hiyar kutubul mustamila alal ahadisin ma'alula suna littattafan da suka tattaro hadisan da suke da wata illa duk wani hadisi da yake da wata illa to shi suka tattaro a ciki ma'a bayanin ilalihi tare da bayanin illolinsa an gane sai su yi bayanin illar akwai illa wadda take qadiha wadda za ta kawo ma hadisi matsala akwai illa khafiya amma in dai akwai illa to za su kawo وذلك مثل العلل لأبي حاتم لابن أبي حاتم أقول لتافن العلل لابن أبي حاتم والعلل للدار قطني أقول لتافن العلل لإمام الدار قطني سيواو الأجزاء wanda aka wallafa shi a tsarin al'ajiza guda ɗaya a ce aljuzo ya ce aljuzo kullu kitabin sagirin yana duk wani littafi ƙarami jumi a fihi marwiyatu rawin wahidin min ruwatil hadis wani ɗan ƙaramin littafi da za a yi da za a tattara ruwayoyin wani rawi guda ɗaya wanda wato wani rawi guda ɗaya daga cikin marwaita hadisi shi ɗai sai a tattaro ruwayoyinsa sai a sa a littafin sai a yi littafi ga ƙarami marwaici guda ɗaya ne kawai duk hadisan da ya ruwaita sai a tattara su a guri ɗaya sai a wallafa littafi an gane summa ina ne au jumi'a fihi ma ya ta'allaqu bi mawdu'in wahidin ko kuma ya tattaro hadisan da suke da alaka da maudu'i guda ɗaya kawai ya wallafa littafi akan riba kawai shikenan duk hadisan riba zai kawo misali ko ya wallafa littafi akan kaza duk hadisan da suke da alaka da wannan maudu'in su zai kawo in ya gama kawo hadisan duka shikenan sai ya gama littafin kaga ya zama juz'i ne shi wannan shi yasa ake ce musu al ajza kaga ba cikakken littafi bane littafi ne wanda aka ruwaito aka tattara hadisan da wani marwaci ya ruwaito gaba ɗaya shi kaɗai ko kuma da aka gina shi akan wani maudu'i da aka tattara hadisan wannan maudu'in su kaɗai a cikin wannan littafin to wannan shi ake kira juz'i jam'in sa al ajza sai ce to zai kawo su ala sabili listisqa zai kawo hadisan gaba ɗaya da suke da alaka da maudu'in ko rawun ala sabili listiqsa ta hanyar kai makura aka ce alistiqsa shine bulugul aksa shine kai makura an gane bayan mutum ya yi bincike mafi zurfi duk inda hadisansa suke ya tattaro ya gama bincike na kwakwaf ya san babu saura ko dai akwai to sai can ba a rasa sai abin da ya makale a wani waje to zai kawo duka hadisan gaba da sai ya littafi akai sai ce mislu juz'i raf'il yadaini fi salati lil bukhari kamar juz'in wani littafi juz'i da bukhari ya wallafa mai suna juz'i raf'il yadaini fi salah juz'in daga hannaye a cikin sallah kawai hadisan daga hannaye a cikin sallah akan su aka aka littafi sai zai al atraf akwai littafi da ake wallafa akan tsarin al-atraf shi ne kullu kitabin zakara fihi musannifuhu tarafa kulli hadisin tarafa kulli hadisin ladhi yadullu ala baqiyatihi ثم يذكر أسانيد كل متن من المتون إما مستوعبا أو مقيدا أو مقيدا لها ببعض الكتب الأطراف شيني دكا للتافن ده zakara fihi musannifuhu mawallafinsa ya ambaci tarafa kulli hadisin wani bangare na kowane hadisi ko can karshensa ko farkonsa misali alladhi yadullu ala baqiyati wanda yake nuni zuwa karshensa kamar yace hadisul a'malu bin niyyati hadisul a'mali bin niyyati kawai abin da zai faɗa kenan ba sai ya kawo innamal a'malu bin niyyati wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu kaza ba ba zai kawo shi ba kawai sai dai yace hadisu hadisu alhadisul a'mali bin niyyat kai wani taraf ne na hadisi wani bangare ne na hadisi to idan ya kawo shi to kai wannan yana nuni zuwa ga sauran cikon hadisi dan shi ba so yake kawo maka hadisin ba to idan ya kawo maka wannan taraf din da yake nuni zuwa ga sauran cikon hadisin summa yazkuru asani da kulli matanin min almutun sannan sai ya ambaci isnadan kowane matani daga cikin matanan da ya kawo idan ya kawo misali ya ce hadisul amali bin niyat to sai ya kawo isnadin ko duk isnadan wannan hadisa in yana da isnadi nawa duk zai kawo su a wannan gurin duk isnadan shi zai kawo an gane in ma mustau'iban ko dai ya kawo isnadan mustau'iban yana mai game duk inda isnadin yake ba tare da ya ƙayyade da wasu littattafai na musamman ba au muqayyidan laha bi ba'dil kutubi ko kuma ya kayyade da isnadan wasu littattafai na musamman gaba da ce zai kawo maka isnadan da suka zo a cikin kutubu sitta su kaɗai zai ta ɗaukowa kun gane al-kutubu sitta bukhari muslim abu dawud tirmizi nasa'i ibn maja misali to isnadan da suka zo na wannan hadisin a cikin wa'annan littattafai guda shida su ne zai ta kawo ma hadisin da idan yayi ma hadisin ya dan tabo maka hadisin ya ambata maka wani taraf nashi wanda yake nuni zuwa ga sauran hadisin to sai ya jero maka isnadansa gaba ɗaya ƙarƙashinsa kun gane amma kuma isnadan zai ƙayyade daga kutubu sita ko wasu kutubu wanda ba wa'innan ba ko kuma ya bar shi mustau'iban imma mustau'iban ko ya kawo gaba ɗaya ba tare da ya ƙayyade da wasu littattafai ba amma zai kawo maka duk isnadansa da ya sani ko a wani littafi suke zai je kokari ya kawo isnadan ya jingina maka da matana shi so yake kawai shi wannan hadisin guda daya ka san duka isnadan shi shi da amfanin sa shi wannan hadisin ka san isnadan sa gaba daya yanzu kaga ka huta wannan hadisin idan kana neman isnadan sa duka gashi an tattara maka su guri daya ba sai ka tafi yawon neman isnadan hadisin ba ya inganta ko bai inganta ba duk ga isnadan shi nan daga kuma sai ka koma kutubur rijal shi wannan isnadin mazajen da suke ciki sun inganta ko wannan kuma wannan kuma aikin ka ne wannan wannan kuma matsalar ka ce kowane isnadi ka je ka bi shi kaga ya inganta ko shi dai bukata ya kawo maka isnadin shi gaba daya sai ce mislu tuhfatul ashraf bi ma'rifatul atraf misalin littafin tuhfatul ashraf mislu tuhfatul ashraf littafin tuhfatul ashraf bi ma'rifatul atraf na imamul mizzi akan wannan ya wallafa shi wanda ya shi ya kayyade shi da kutubus sitta kamar da na bada misali ɗazu ya kayyade shi da kutubus sitta amma kuma ya hada da mulhiqat nasu ya hada da da da da da, da mulhaqat mulhaqat nasu littattafan da ake riskar da su da su kamar muqaddima ta sahihi muslim ya hada hadda ita al marasil na abi daud ya hada da shi al ilal al ilal as-saghir na tirmizi da shama'ilul muhammadiyya ash-shama'ilul muhammadiyya na tirmizi duka ya hada da su da amalul yawmi wal layla na nasa'i duka ya hada da su a ciki to zai maka ramzi ga kowane littafi da wani ramzi khas a cikin muqaddima da ya rubuta in ka ga ramzi kaza to ina nufin littafi kaza in ka ga ramzi kaza ina ina nufin littafi kaza fa'idar wannan wallafar wallafa akan wannan tsarin akan wannan nau'i na wallafa fa'idarsa suka ce yana sahhale wa ɗalibin ilimin hadisi sanin isnadan kowane hadisi a keɓe don an tattara masa isnadan gaba guri ɗaya fa'ida ta biyu kuma sanin waɗanda suka fitar da hadisin a littattafansu musamman in ya ƙayyade shi da wasu littattafai kenan za ka san cewa wani ya fitar da wannan hadisin a littafinsa gashi nan an yi ishara dan zai maka ishara da kaga wannan ramz din to ka san isnadin a littafi kaza ya ɗauko shi to mutum zai san wa'annan littattafan wanda su ne abin nan ashabul masadir masadirul usul kuma ka san babin da suka fitar da hadisin a ciki da haka shi ma wannan wallafa da wannan tsarin yana da wahala amma kuma yana da yana da muhimmanci kuma yana rattaba shi shi ma a tsarin masanid a tsarin musnad da yake tsarawa amma musnad din da ya tsara sai ya fa shi kuma sai bai rattaba shi akan sahabbai wanda suke mafi daukaka ba kamar yanda kamar yanda Imam Ahmad yayi ya fara da Abubakar Umar shi sai ya fara da masu farawa da tsarin bakakin larabci an gane masu farawa da bakaki sai fara da masu farawa da alif masu fara da alif sannan ba sannan kaza haka ya jero su to in ya kawo sahabin to in ya kawo hadisinsa to sai ya ishara zuwa ga bangare na hadisin to sai ya nemo isnadin hadisin duk sai ya kawo sannan sai ya kawo kuma hadisinsa na biyu haka sai ya kare sannan kuma sai ya buɗe wani musnadi na wani sahabu haga aiki ne mai matukar wahala amma kuma yana da fa'ida kwarai ga ɗaliban ilimi ya ce ko ya ce ima musau'iban au muƙayyidan laha bi ba'adin kutub ko ya zama an ƙayyade da wasu littattafai na musamman mun kai ƙarshen wannan sai ha al-mustadrakat ko al-mustadrakat littafin da ake ce musu al-mustadrakat wanda guda ɗaya akan ce al-mustadrak al-mustadrak kullu kitabin jama'a fihi mu'allifuhu al-ahadith allati istadrakaha ala kitabin akhar al-mustadrak shine dukkan littafin da mawallifin sa ya tattara hadisan da ya rusko su ma'ana ya kammala su bayan shi mai mai littafin bai kawo su ba ala kitabin akhar akan wani littafi na daban da wani ya wallafa mimma fatathu daga cikin abu hadisan da bai kawo ba suka kubuce masa ala shartihi wanda suke kan sharadin sa sai sai sai abin nan ya ka ce istidrak shine kamar kammala wata wani wani rangwame ko tawaya da aka samu daga wani kun gane misali bukhari zai ce zan kawo hadisin da ya cika sharadi kaza zan kawo duk hadisin da ya cika sharadi kaza to sai aka samu hadisai guda ashirin wanda duk sun cika wannan sharaɗin amma shi ya kawo goma bai kawo goma ba shi kuma sai ya koma sai ya kawo goma nan ga wasu guda goma wanda sun cika sharaɗin bukhari bai kawo su ba muslim shi ma ya ce duk hadisin da ya cika sharaɗi kaza zai kawo shi to sai ya zama ya kawo wasu bai kawo su ba to wannan da bai kawo ba shi sai ya bibiye su ya ce to ga wani hadisi ya cika sharaɗin muslim amma bai kawo shi ba to wannan su ne al-mustadrakat da dukkan littafin da mawallafinsa ya tattara hadisan da ya abin nan din ya bibiyi malaman da suka wallafa wani littafi akan wani sharadi to da ba su kawo hadisan da suka cika wannan sharaɗin ba to shi kuma zai kawo cikon wa'annan hadisan da suka cika wannan sharaɗin wanda shi wancan malamin bai kawo ba sai ce misalul mustadrak ala sahihaini kamar al mustadrak ala sahihaini na li abi abdullah al hakim na imam al hakim an nisaburi al mustadrak ala sahihaini sai ta gaba ta ƙarshe al-mustakhrajat al-mustakhraju kullu kitabin kharraja fihi mu'allifuhu ahadith kitabin li ghayrihi min al-mu'allifin al-mustakhraj shine dukkan littafin da mawallafinsa ya fitar da hadisan wato da suka zo a littafin waninsa daga cikin mawallafa littafi ya samu wani daga cikin malaman ya wallafa littafi da isnadan da komai shi ma ya yi littafinsa kamar bukhari misali to shi ma sai ya zo sai ya kawo wa'annan hadisan da shi malamin ya kawo amma bi asani da linafsihi da wasu isnadai nashi na kansa min ghairi tariqil muallif al-awwal ba ta hanyar isnadin mawallafin littafin farko ba shi mawallafin littafin farkon ya kawo nashi isnadai shi ma sai ya zo da nashi isnadan amma kuma a hadisan da shi wancan malami ya kawo su zai kawo amma da wani isnadi daban nashi shi mawallafin ba na wancan da ya wallafa asalin littafin ba ya ce wa rubba mashtama a ma'ahu fi shaikhihi ya so da dama yakan haɗe da shi a malaminsa su haɗe su zama malaminsa ɗaya shi ya koro isnadinsa sai su haɗe akan malamin akan malamin mawallafin aw man fawqahu ko kuma wanda yake sama da malamansa sai su haɗe anan suna iya haɗewa a daidai nan gurin amma daga can farko zai koro isnadin sa daban har su haɗe zuwa ga malamin mawallafin ko wanda yake sama da shi yace mislu kamar misalin al-mustakhraj ala sayyihaini li abi nu'aym al-asbahani kamar al-mustakhraj ala sayyihaini wanda yake akan bukhari da muslim na abi nu'aym li abi nu'aym al-asbahani to wannan sune dai mafi shahara malam ya faɗa bayan su akwai wa'ansu amma wa'annan sune mafi shahara daga cikin nau'ukan wallafe wallafe da aka yi wa hadisi to kuma anan za mu tsaya saboda mun ja lokaci da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu lada mun zo karshen mabhas kin ko mun zo za mu tashi al-mabhas rabi insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله